أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin za mu tashi a kan babi na ɗari uku da hudu wato babun na hayi an akali a man akala sauman au basulan au kurasan au gairihi min ma lahu ra'ihatun kariha an dukhulil masjid qabla zawali ra'ihatihi illa li darura wannan babu zai magana akan hani da shari'ar musulunci ta yi ga wanda ya ci tafannuwa ko ya ci albasa ko ya ci kuras kuras kuras wani tsiro ne mai wari kuma ana ci yana tashi yana da hamami wanda kusan a nan ba mu da shi wasu sun faɗi wani tsiro ban iya tuna sunan cewa ya yi kama da shi wanda yake idan yana da hamami yadda ka san albasa na tashi idan mutum ya ci ɗanye ko yadda ka san tafarnuwa shi ma haka yake mala ya ce ko wani abin da ya yi kama da su an hana wanda duk ya ci su ya shiga masallaci kafin warin nasu ya kau ya ce sai dai idan akwai wata larura cin albasa halal ne cin tafarnuwa halal ne amma idan mutum ya ci su a dafe sun fi sauƙin tashi amma in mutum ya ci su haka zallansu to suna da wato hamami suna tashi sa'annan za mu karanta hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an ci tafarnuwa kar a zo masallaci baya daga cikin wato uzuri kuma na rashin zuwa masallaci punishment ne ai an gane akwai waɗanda uzuri ne aka yi musu saboda ba su da lafiya aka ce kar ka zo masallaci shi wannan uzuri ne saboda wani abu misali to wannan shi kar ka zo masallacin punishment ne don a hana mutum samun ladan wato zuwa masallaci don gobe idan zai ci tafarnuwa sai ya yi saiti sai ya saitin lokaci sai ya saitin lokaci ta yadda iya ci kafin lokacin sallah wato ya kau to idan har musulunci ya hana musulmi ya zo masallaci saboda ya ci abin da yake halal to yaya kake ganin ga wanda ya ci abin da yake haram kuma kaga min babu aula yanzu wanda ya sha taba da wanda ya ci tafannuwa ai kaga ɗaya haram ɗaya halal to wanda ya ci halal an ce kai zo masallaci a kaga wancan wanda sha taba ba sai an gaya masa ba za mu ji hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da bai kawo shi a cikin wannan ba cewa cutar da wannan warin yake wa mutane yana ma cutar da mala'iku to kaga ai kuma mala'ikun da suke tare da dan adam na wanda ba su da buwa da shi suna ne kaga dai in mutum ya fahimci a karatun kawai ya dena shi kenan daman taba mun sha bayanin cewa haramun ce malamai Allah ya saka musu dalai ba abinda ba su yi bayani ba haramcin mata ba suna tana da yawa malaman farko waɗanda suke cewa karahiya Allah ya saka musu da alheri irin ilimin da suka samu dangane da taba kenan amma ilimi ya bayyana su kansu wanda suka yi taban sun fada cewa taba tobacco is dangerous to health wato taba tana kashe mutane don fasararsa kenan domin sanya huhu take yi tsatsa lalata huhu take yi saudi arabia da suka yi wani bincike akwai lokacin da duk har harami aka lillika hoton huhun mai shan taba da huhun wanda baya shan taba huhun mai shan taba za ka ga ya dawo baki kiri yana har yana hujewa in ta ratsa shi shi yasa wani malami a saudi arabia allah ya saka masa da alheri ya yi littafi sunan shi wato a hakamu tadikhin fi shari'atul islamiyya hukunce-hukuncen shan taba a shari'ar musulunci a cikin wannan littafi bai da girma dan karami ne ya kai maganar da ya faɗa ta karshe cewa duk mutumin da ya ji matsayin taba ya ji cewa su kansu wanda suka yi taban sun ce tana cutarwa ya ci gaba da sha sai taba ta zama ita ce sanadiyar ciwonsa wanda ya yi sanadiyar mutuwarsa to da shi da wanda ya kashe kanshi ba su da bambanci ya ce shi wannan mai shan taba ya kashe kanshi ne a hankali na shi kuma wanda ya ɗau wuka ya datsa ya kashe kanshi farar ɗaya shi ne kawai bambancin su a ciki ne har ya kawo wasu abubuwa masu ban mamaki har sai wato hikima irin ta malamai sai ya sa fawaidu tadkhil amfanin shan taba in ka je ka ji a amfani kuma a ciki har yake kawo cewa duk mai shan taba kare ba zai ringa masa haushi ba duk mai shan taba barawa ba zai markata ba haka ya jere su kan kana karanta sai ka yi dariya ya ce zai zo yi bayani sai ce abin da yasa ya ce duk mai shan taba kare ba zai mahaushi ba domin duk mai shan taba ba zai jima ba kafar shi zai lalace zai ringa tafiya da sanda to kaga kuma kare da mai sanda na kaga akwai matsala kare da ya ga mai sanda na gudu zai yi yawa ya ce shi ne yasa ya ce wato kare ba zai ringa mara haushi ba ya ce sa'an nan barawo ba zai ringa mara sata ba wai ba zai ringa bacci ba cikin dare ciwo zai ringa damun shi kullum yana farke da haka da ya ji motsi zai ce waya nan ka gani duk amfanin ba su da wani amfani amma ya yi haka ne kawai don ya jawo hankalin mutane kuma yadda wasu suke cewa wai mai shan taba ba zai iya bari ba ƙarya ne zai iya bari kawai mai sha ya tuba ya bari eh shikenan ka bari ka bari ba wani abin da zai faru saboda cutar da lafiya ne mutum zai ta tara ka ba kai ciwo da sai ya yi kai wani shekaru ya ta jelan asibiti Allah kiyaye عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل هذه من أكل من هذه الشجرة يعني الصوم فلا يقربن مسجدنا متفق عليه وفي رواية لمسلم لمسلم مساجدنا أسامو حديث لك ابن عمر يدى الله سكار ثبت أغريسي يشي النبي صلى الله عليه وسلم يشي wanda ya ci daga wannan ɗan itaciya yana nufin itaciyar tafannuwa ya ce to kada ya kusanci kada ya kuskura ya kusanci masallacin a ruwa musulun masallatanmu ma ya ce da aka gaba wani duka masallatai sai dai lokacin da mutum ya tabbatar da wanin nan ya kau وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقر فلا آه آه منين أكل بوتا يقرني يقرأ شكريكو na akwai banna ba yawa naman nawa ya kara kawai ya sa na yawa akwai wanda mai ya kara ya kara irin nawa ya kara ne sai gara gyara a sa biro a dan gyara ya kare banna fala ya karbanna kada ya kura ya kusanta wala yusalliyanna ma'ana kada ma ya salla tare da mu Imam Bukhari da Imam Muslim ne ya rawaito wannan hadisi suka rawaito wannan hadisi wa an Jabir radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam man akala suman aw baslan falyatazilna aw falyatazil masjidana muttafaqun alayhi wa fi riwayatin muslim man akala al-basla wal sawma wal kurrasa fala yaqribanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam an samu hadisi daga Jabir dan Abdullah ya da Allah ya kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya ci tafannuwa ko ya ci albasa to ya nisance mu ko ya nisanci masallatanmu kar ya zo masallaci kasan ko duk abin da zai sa a ce mutum kai ya zo masallaci ai abin damuwa ne musulunci yana ta cewa a zo masallaci ayoyi na ta cewa an na a zo masallaci kai kuma an na ce a karka zo haka kenan duk hanyar da mutum zai yi ya bar abin da za a hana shi zuwa zai a ruwayar imam musulun ya ce wanda ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa ko ya ci kura shi ma wani ɗan itace ne shi ma mai hamami irin wannan fala ya ƙariban na masjidana kada ya kusanci masallacinmu saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mala'iku suna tutuwa da irin abin da dan adam ke tutuwa da shi barnan da taba take ya fi na tafannuwa wallahi in taba ta ratsa mutum shi kai shi juya yake zama taba na eh tana huda jikin mutum ne idan mutum ya kai wannan matsayi yana zuwa kusa da kai ko bisha ta ba ba sai ka ji ta ba saboda gaba ɗaya jikin ya juya ya zama ta ba Allah ya kiyaye wanne ne za ka ga idan mutum ya rasu abun ba daɗi saboda tabar da yake sha ta taro a jikin sannan idan ya rasu aka ɗan samu lokaci ba a kai shi ba sai ta fita wala sai ta fita in ta tashi fita kuma ba wanda yake iya tsaye da ita kuma ba wai wani waje guda ɗaya take fita ba a'a tana fita ta baki tana fita ta hanci tana fita ta ido tana fita ta kunne tana fita ta dubura tana fita ta duk wata kofa a jiki kai har tana fita ta kofan gashi da haka za ka ji gawa ta cika da wari masu wanke gawan wanda ta ba ta sama fita suna shiga tashin hankali saboda wani irin ruwa ne mai mummunan wari sai shi yake sa ma masu wankin gawa da yan uwan mamaci su ta kuka saboda ai musulunci cewa yayi idan mutum ya rasu a kamar turare ana son a shiga da mutum kabari yana kanshi su mala'ikun da za su zo da munkar da nakir Allah ya hada mu da su lafiya su da za su zan nan fa za su zo ne a wani irin kama kuma haka suke zuwa kowa za su zo da idan su jajawur da farce farcen karfe eh kuma farcen dogaye ya kai tsawon bishiyar dabino guda 60 aka ka ɗauka ɗan walakin da ake cewa ɗan ƙasarin wani mutum ne da za ka iya tashi ku gauza ba maganan abin nan za su zo ne da siffa na ban tsoro kuma da guduma amma idan mutum bawan Allah ne haka za su zo su masa tambaya tambaya ga ta ba wahala amma ta fi kowace tambaya wahalar amsawa kun san shi yasa malamai suke cewa tambayan kabari ma tambayan karatun makarantar dare ne na yan firamare na bai bukatan wani digiri bai bukatan wani masa marabuka na wa ma dinuka wa man wa man nabiyuka ko man hadar rajul rajul allazi bu'itha fikum wa ma qiblatuka kaga tambaya mai amsa ko mai sauki kama wallahi sai wanda Allah ya tabbatar da digadigansa Allah ka tabbatar da digadiganmu shine zai amsa da wannan gudumar bawan Allah za ta taho za ta dake shi ta damansa sai sallah sai ta fito ya ce ba ta nan ba ne yana sallah sai su koma ta hagu sai azumi ya fito sai su koma ta can sai sadaka ta fito sai su koma ta can sai ayyukan alheri shikenan sai su tsaya cewa wannan bawan Allah ne to kaga kai in sallaka akwala ce Allah ya kiyaye kaga ba wanda ba ba za ta zo ba sai mun sai guduma Allah ya kiyaye haka za ta za ta zo to kaga ana san akai dan adam yana kanshi to dan Allah ya kahararo mutum da aka shi yana wannan warin kai ko wannan ya kamata kai duk wanda ya gaggawa mai santa ba Allah ba zai iya santa ba wanda dai ya ga wannan dan darasi ne sai hankali ya tashi zaka ga dan mutum zai sa kai shi cikin wannan damuwa sallaba shi hayaki mutum ya ta dura hayaki a jikinsa sauran abubuwa ma duk kowa hayakin fitar da shi yake ta turawa kuma kawai za ka gane taba kawai aikin shaidan ne in ba ka ba ina daɗi a taba na ni ba na sha ban san daɗin ta ba amma wanda ya sha sai na misali amma wanda daɗi za ka gani a taba mutum yana ɗura yaƙi na yana fita hanci yana fita Allah kiyaye kuma abin da ya sa ka ji taba cewa mutum yana shawo yana da wahalan bari saboda akwai giya a ciki ne wanda bai sani bai sani abin da ya sa kake ji mutum yana cewa yana da wahalan bari sai ya bari ya dawo saboda ai bushashiyar giya yake zuƙa yadda ake yin taba wannan ɗan sosan da ake dukewa na ɗan garin da yake karewa a yadda soso shi wannan garin yakan yi wata shida a cikin ruwan giya to yakan tsumu da giya wannan da kaji mai shatta ba na rinsa ido yana dan kallon wani waje wai ai ba ba haka kawai ba akwai abin da yake taza shi akwai bujashiyar giya na Allah kiyaye su yahuda da suka zo da taba farko ai saboda karfi suka koya mutanen musan taba dan da kyauta ake raba ta sai suka zo da wani munafurci na majigi sai a zo a ce za a yi majigi yawa in an zo a yi majigi sai su yi ta raba wa mutane na yawa majigin ba to da wani wai musa ya zo birni to haka dai tunda lokacin babu abun kallo da kowa zai zo ya ga meye mama jibi da an je an taru sai su raba ta ba kyauta ai ta zubar da ita sai ma zai dauka kawo abin da ya zo ka gobe kuma a hankali zai je na siya to mala'iku suna cutuwa da irin abin da dan adam yake cutuwa da shi Allah ya raba mu da cutar da mala'iku wa an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu annahu khataba yawm al-jum'a fa qala fi khutbatihi ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصل والصوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البكي فمن أكلهما فليمتهما دبخا رواه مسلم أسامو حديثي دقاء عمر بن الخطاب cewa shi sayyidina Umar wata rana yayi hudubar juma'a a cikin hudubar juma'a yake cewa ya ku mutane ku ba kuna cin waje ƴaƴan itace wato wasu bishiyoyi guda biyu waɗanda ba su da kyau a ci su danye suna taki albasa da kuma tafannuwa kun ga dukan su magani ne albasa magani ne tafannuwa magani ce amma dai ya ce ana cin su ya ce ya gani in ji sayidina umar ya ce ya ga manzo Allah sallallahu sallama a cikin masallaci idan ya ji wani yana warin tafannuwa ko yana warin albasa sai ya sa a fitar da shi daga masallaci ya ce har sai an kai shi baki ku duba wajen bakiya ya ce don sayidina umar sai ya ce to duk wanda ya ci tafannuwa ko ya ci albasa a cikin kuto ya kashe warinsu da dafuwa da aka yi ci su a dafe idan aka ci su a dafe in mutum ya yawaita ci su ma shi na ɗan taki amma da sauƙi eh da sauƙi ba zai yi kamar wanda yake ci shi ɗanye ba ya fi ya fi hamamin taki kuma akwai yanzu abubuwa an ci gaba ma akwai abu yadda ake sarrafa shi bai da warin akan yi tablet ɗinsu yanzu wanda ba sa da warin sosai su ma sannan akan samu wasu abubuwa da in an ci din sai ya kashe warin yadda ba za a ringa ji ba da daman manufa kenan don ba wai su aka hana ci don su karan kansu ba a warin ne ba a so wannan imam rahu muslim imam muslim ne ruwaito sai babu karahiyatil ihtiba yawm aljumaa wal imam yakhdubu li'annahu yajlibu an-nawma fa yufawwitu istimaa' al-khutbati wa yakhafu min wa yakhafu intiqad al-wudu wannan babu zai magana akan wato zama ihtiba ga mutane biyu sun yi shi kaman ya ka ce a dan gyara ai za ka nuna mutane sanin a'a ka kada to daure kafanka yawwa kun ga wannan zama wannan bai gani ba shine ihti ba gashi yanda yi wai wanda yake so ya ganshi ya ganshi eh da yayi dan kusa da shi yanzu sai gyara da an gashi yawa yanda ka yi nan shi ne ihtiba ni ba san sunan shi da hausa ba ko yana da suna do to wannan shi ne ihtiba to wannan zama aka hana da juma'a liman yana hudu ba saboda yana sa bacci sannan yana sa alwala ta kare shi ne ya ce lokacin da liman yake kuduwa ya nau ya ji lubun nau domin yana sa bacci sa'annan sai ya zan mutum baya jin hudu ba ka gaina ji ana hudu ba yana gangadi sa'annan ana jin tsoron karyewa a laulan mutum iya irin wannan zama an mu'azu bin anas al-juhani radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam نهى عن الحيوة حيوة يوم الجمعة والإمام يخطب آه رواه أبو داود رواه أو آه أو أبو داود رواه أبو داود بقوني wa turmizi wa qala hadithun hasan an samu hadisi daga mu'az dan anas al-juhani yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato kada a yi wannan zama na na ihtiba shine haiwa din shi alhaiwa shine ihtiba na ba haiwa ba hibwa ne haka hibwa ne amana wa haiwa ne yake lal ha a hibuwan ne kuma ne ne amma dai haiwan ya sa hibuwa ne shi ne har gashi ana waya ya fassara shi wace wa huwa an ya dummal insanu rijlaihi ila badanihi mutum ya hada kafafuwan shi zuwa ga cikin cikinsa haka ya matse ya hada su zuwa cikinsa da wata sutura ko kuma da hannun shi yanda wannan ya matse da su da hannu akwai wanda zaka ga yana da rawani sai ya ya ci kuikuye haka sai ya daure kamar ya daure jikin shi musamman ana sanyi to in mutum yayi wannan sai ya sai bacci sai babu na hayi man da kala alaihi ashiru min zulhijja wa arada an yaddahi an akal shay'in min sha'rihi aw azfarihi hatta yaddahi wannan babi kuma zai magana akan babi masu hadisai da ɗayan nan mun kusa gama littafin go shi yasa a'a mun kusa mana tunda ka ji dama nan an zo nan na'am wato babu ne da zai magana hani da aka yi wa mutum idan goma na watan zulhijja ya shiga kuma yana da niyya zai yi layya to kai ya cire wani abu a gashin jikinsa ko farcensa a cikin waɗannan kwanaki goma har sai ya yi layya ba wai sai ka sai rago ka ajiye ba ba in kana da niyya ko da ran sallah za ka siya idan har kana da niyyar za ka yi layyato waɗannan kwanaki goma sai ka yi aski kamun na ana yau za su fara ko ka yi farce ana yau za su fara to ba za ka sake aski ba ba za ka sake yanke farata ba har sai ka yi layya an ummi salmata radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبه يذبهه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يدهيرها مسلم an samu hadisi daga ummu salma uwar mumine yadda Allah ta ƙara tabbata a gare ta a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya girme ta kuwa na oh sai na na kadija na na kadija ba a lissafi da ita saboda ita ba wanda ta zauna da ita na ita ba wanda ta zauna ita kadai ta zauna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tashi aure ba sai da na na kadija ta rasu amma a taron su dai ina ji ita ce na ai shi yasa tana da ita ce ta ceci al'umman musulmi ita aka yi tafiyar da aka yi sulhul hudaybiya da ita wannan sulhu da aka yi ita ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi ya tafi da ita ita ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ya yi fushi yana cewa yaya mutane ana yi musu magana suna ba sa jin magana ita ta lullaba manzon Allah ta ce ya rasulallah ba magana ne ba sa ji ba wato kaman kaunar ka ce san ka ne da tsare ka ba sa san amma abu ba daidai ba kuma umarnin da ka ba su kake ga sun ya rasulallah ina da shawara karkawa kowa magana a cikinsu ka je kawai ka fita tsakiyarsu ka je ka zauna ka kira wanzaminka ka sa ya ma'a ta ce za su kuma haka aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau shawararta ya fito ya kira wanzamin sai ya zauna aka kama suna ga an fara aski kawai sai sahabbai suka kama kuka sun san ya tabbata za a koma sai kuma kowa na aski amma da a cewa suka yi saboda me suna ga renin wayan kafiran da suke annabi ya yawa ne eh kamar sayyidina ali ne ai lokacin da aka ana rubutu an yadda a rubuta sulhu shi an sayyidina ali shi ke rubutu manzo Allah yana masa shirka yana faɗa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ka sa haza ma ta'ahada alaihi muhammadu sallallahu alaihi muhammadu rasulullahi sai shi wakilin kafir ya ce a wannan wata magana ce kuma ya riga ya rubuta mu muhammadu rasulullah ya ce a sai shi bai yadda ba sai dai a rubuta haza ma ta'ahad alaihi muhammadu bin abdullahi har yake ce masa inda mun yadda kai manzo ne ai da ba duk wannan rigimar da ba na eh su ba zai yadda da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam to yaji yace sayyidina ali goge rasulullah yace rasul yace ya rasulullah na goge rasulullah ga su yace ya rasulullah ka bani da su ba za a goge ba ba annabi yake ga ba za a goge ba na rijimarsa da kafirai ne ina suna ga don me za a wa annabi haka yake cewa annabi sallallahu na ce ka gogi ce ya rasulullah ka kale ku har manzo Allah ce ba ni alkalam yace ina yujan aka nuna masa yasa haka yayi zabi ya gogi da kansa shi sai ina yace a ce ai kai rasulullah ne ya za yi na gogi na ce kai ba rasulullah ba ni na to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to shikenan a koma sahabbai suka ce ya rasulullah in ma za a mutu wato ba za a koma ba eh su suna son a gauza ne da karfi su ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga tunda yayi umra mafarki yayi Allah ya gaya masa ko la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha Allahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takaf ya gaya musu ya mafarki gashi suka taso kuma aka zo suka zo nan hudaybiya inda yanzu alhazan da suke ake ake tsayawa da bus tashan bus idan kuka zo jidda daga jidda za ku ɗauki harami a kuka ɗauki harami daga jidda za ku je makka akwai tashan bus da ake tsayawa sai ta kare ya shiga bus sai aka yaje nuna muku gidaje to nan na tashar da zaka ga boss duk bosses ne a ciki sai ma har a ba su zanzam ayi wane ne ayi wa to wannan ne hudaybiya kaga ba ta da nisa daga garin maka to ka duba daga madina suka zo nan amma kaburan maka suka ce sai dai ya koma sai dai next year shine yasa wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge to da yake cewa mutane tunda in za a sauke umra ba an yi niyya sai a yi aski wato shi ne sai sahabai suna so a ba su ji wannan magana ba manzo Allah ya yi bai ji daɗi ba ya shiga yana cewa ya mutane ana yi musu magana wato suna ƙin yadda shi ne ta ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam maluma suka ce ka ce shi al'umma saboda sa annabi ya fi shi ba ƙaramin musifa ba shi amma kaga da ta ba da wannan shawara aka yi shi kenan magana ta wuce ita sayyidatuna ummu salma radiyallahu anha to ita ce aka samu wannan hadisi daga wajenta take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake da abin yanka wanda zai yanka shi sannan watan zulhijja ya kama to kada ya cire wani abu daga cikin gashin jikinsa kuma kada ya cire wani abu daga cikin faratan jikinsa har sai ya yi layya duka gashi gashin ko'ina ba za ka aske ba har sai ka yi layya ibada ce kuma lada ne mai yawa wanda idan mutum ya yi zai samu sai babu na hayi anil halafi bi makhluqin kan nabiyyi wal ka'abati wal mala'ikati was sama'i wal abari wal aba'i wal hayati wal ruhi wal ra'asi wa hayati sultani wa ni'mati sultan wa turbati fulani wal amana wa hiya min ashaddi nahayan wato wannan babu zai magana hani da musulunci yayi kada a yi rantsuwa da wani halitta wato ba a rantsuwa da kowa sai da Allah kun ga sai yayi karar da abun ka cokan yace kan nabi kamar annabi ba a rantsuwa da annabi ga annabi ya fi kowa daraja sallallahu alaihi wa sallam annabi ya fi kowa kusa da Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya fi san annaba akan kowa amma ba a rantsuwa da shi wal ka'aba ba a rantsuwa da ka'aba ka'aba dakin Allah ne na ba a rantsuwa da ka'aba sai dai a rantse da ubangijin ka'aba zaka ji ana rantsuwa ana cewa wa rabbul ka'aba na har sahabbai har suna na Aisha sun tana rantsuwa tana rantsuwa da warabbul ka'aba tana rantsuwa da warabbu muhammad sallallahu alaihi wa sallam har wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata na gane ki idan muna zaune lafiya muna shiri in za ki rantsuwa sai ki ce warabbu muhammad ina rantsuwa da annabi da ubangijin muhammad ya ce amma in wani abu ya faru tsakanin mu sai ki ringa warabbul ka'aba wato ba za ki ce na na ba za la gaya mata haka wato in ba abin nan sai su dinga wa rabbul ka'aba amma in ana cikin abin nan sai ta dinga wa rabbu muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa'annan ba a rantsuwa da mala'ika sa'annan ba a rantsuwa da sama bahaushe yana da wata rantsuwa ko fasararsa shi ma bai sani ba sai kwaron kwata ko mene ne kwaron kwata kai da wata hausa da katsina to to kun ji da hausan katsina na na tarnatsa tanar kwaron kwatsatar na ɗa a rami na duka ba a yi rantsuwa da su eh auki a ra'adu shi ne a ra'adu ta ji kwaskware ma ne a shi a ra'ad ne na ga suratun ra'adi to zai na a ra'adu shi ne ma da ita a ra'adu duk ba a rantsuwa da su wal ba ba a rantsuwa da iyaye ka ce ka ranje da babanka musulunci bai yadda ba ko ka ce ka ranje da rayuwa ko ka ce ka ranje da rai ko ka ce ka ranje da kan kan mahaifinka ko ka ce ka ranje da rayuwar sarki eh ko ka ce ka ranje da ni'imar da sarki yake wa mutane duka ko ka ce ka ranje da kasar kabarin wani ko karin ce rantse da amana sai mala ya ce ita ce ta fi su duk muni a cikin wannan rantsarin rantsuwa da amana duka ba a rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai man kana halifan falyahlib billah wanda duk zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah shikenan ana rantsuwa da qur'ani saboda qur'ani maganan Allah ne ina ana rantsuwa da qur'ani saboda qur'ani maganan Allah ne amma ba rantsuwa so rantsuwa da Qur'ani dake da rantsuwa rantsuwa da da Allah amma bayan shi ba a rantsuwa da kowa eh wani ce ya rantse da da rawanin baban shi ina rawani da rawanin baban ka ina nufin da Uganda ba a yi rantsuwa ne wato rantsuwa da wani Allah shirka ce amma karama eh karama haramun ne da ka sai a daina na yau a ba a rantsuwa da girman kujera ko na shi na ai da girman kujeran ka ai ba rantsuwa bane ko rantsuwa ne kamar yalla bai ne ko ko ranka ya dade ai ai wannan ba rantsuwa bane wannan girmama bane eh amma rantsuwa ka ce ka rantse da girman kujerar da shi ma haramun ne عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تهلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وفي رواية في الصحيح فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت an samu hadisi daga ibn umar ya dala su tsara tabbata a gare su daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah madaukake sarki ya hana ku kada ku ringa rantsuwa da iyayenku duk wanda zai yi rantsuwa kamar kana halifa duk wanda zai yi rantsuwa fali halil billah to ya rantse da Allah auli ya kumut ko ya shiru inda har rantsuwa ta kama sanan ba a ma rantsuwa haka kawai shedan ne yake sa mutum baki shi ya saba da rantsuwa shi yasa saboda irin wannan sabon sai alkur'ani ya yafe irin rantsuwa da ake yi ba a sani ba na ana kiranta ne sunanta ne lagawar yami wanda mutum bai ma san ya rantse ba ya saba rantsuwa kuma rantsuwa in ba an bukace ka ka rantse ba ma don me za ka rantse amma za ka ga mutum a cikin magana ya saba baki ya saba rantsuwa shi ne layu a kuzi kuma layu bin lagwi fi aimanikum Allah bai kama ku da irin wannan rantsuwa ta lagau walakin yi a kuzi kuma bi ma'akattumul aiman rantsuwar da kuka yi da shirin rantsuwa shi ne Allah yake kama ku da ita za ka ga wani in ka ce masa ina kwana sai ya ce ma wallahi lafiya na eh ka ci abinci ya ce wallahi na ci abinci kaga me ya kawo rantsuwa a kan ka ci abinci na ina wuri ya ce wallahi lafiya kaga duk waɗannan rantsuwa ne wanda ba ba ka bukata eh galibi rantsuwa ya kamata shi an nemi ka rantsu kaga sai ya kai a rantsu shi yasa aka hana dan kasuwa kada ya ringa rantsuwa akan kaya kawai ka sai da kayan ka wanda zai siya ya siya wanda ba zai siya bai bai ba wani wallahi ka za na siya a idan dan kasuwa ya saba aka to sun yana gaskiya zai da yana karya na wallahi wata da sai ya rantse siya ka za ya siya kuma ba aka yi siya sai ya ce wallahi ni ma ban same shi haka ba kuma ya same shi haka misali to gara kawai mutum ya daina shi yasa kasuwanci na supermarket ya fi kowane daɗi na eh ya fi daɗi ya fi daɗi wajen mai siyan kaya ya fi daɗi ga mai sai da kaya kawai ya rubuta sunan abu kana da kuɗi ka ɗauka ba ka da ka ajiye ba za ka taɓa zuwa mutum ya zo je kashiya yana cewa a rage ɗari biyu ko ɗari a'a tun da ya ɗauko dama ya sai yana da kuɗi kaga kowa ya huta eh a cikin wata ruwaya wanda ya zo a cikin sahih bukhari ya ce wanda zai zai rantsuwa to kada ya rantsuwa da kowa sai da Allah ko kuma ya shiru shi ne aure ya skut ko ya shiru وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرفوا بالتواجي ولا بآبائكم رواه مسلم an samu hadisi daga Abdullah Abdulrahman dan Samura ya da Allah shi kara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ku yi rantsuwa da gumaka kada ku yi rantsuwa da gumaka wato duk wani abu wanda yake ake bauta masa kuma bayan Allah sa'annan kada ku yi rantsuwa da iyayenku wannan hadisi ne na Imam Muslim na kuma akwai sharhi nan a dawagi yawa yana fassara mai dawagi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce jam'u dahagiya jam'i ne na dagiya wahiyal asnamu sune gumaka sune gumaka wa minhu alhadith hadhihi dagiyatu daus akwai hadisi da yace wannan gumakan dausu ne wato ai sanamuhum wa ma'buduhum gunkin su kuma abun bautan su waruya fi gairi muslim bid dawagi wato ya a jam'in sa dawagi wato dan jam'u dagu fa huwa shaydan wa sanam duk magana da yake shaydan da gunki wa an buraida radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man halafa bil amanati falaysa minna hadisin sahih kaga dalilin da yake wannan rantsuwa da amana yafi kowanne hatsari a cikin su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi wanda aka samu shi daga Buraida yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya rantsuwa da amana ba ni ba shi bai daga cikin mu to kaga duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce baka tare da shi ba ruwan shi da kai baka cikin al'ummar musulmi ai kaga hatsarin shi yayi yawa girman zulubin sa yayi yawa shi yasa yace shi ma shine yafi tsanani a cikin waɗannan rantsarantsi da ya kawo وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما an samu hadisi har wayo daga buraida yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rantsi ya yi rantsuwa ya ce ni ba ruwana da musulunci ya ce ba shi ba na mazala shi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kana kaziban idan ƙarya yake yi to fa huwa kama ka huwa kama huwa kama kala abinda ya faɗa haka yake idan kuma da gaske yake yi na idan kuma da gaske yake yi to ba zai dawo musulunci yana lafiya kalau ba saboda ba a wasa da rantsuwa bari a yi rantsuwa da maganar cewa mutum wato ba ruwan shi da musulunci na nufin ko da wasa ba ma da rantsuwa ba ko da magana an hana musulmi ya yi irin wannan rantsuwa akwai kalmomi da mutane suke faɗi su yi kwatankwaci irin waɗannan a cikin zance a cikin hira maluma suka ce abin da yake nunawa shine duk wani abin da zai sa ka kira kanka ba musulmi ba karka gwada ko mai karancin sa bare hadda rantsuwa a kansa sai zama ya taba imanin mutum Allah ya kiyaye wa an ibn umar radiyallahu anhu ma annahu sami'a rajulan yaqulu la wal ka'aba قال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التقليد كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء شرك أسامة حديث daga Ibn Umar ya da Allah su kara tabbata gare su yace ya ji wani mutum yana cewa a'a wal ka'aba na rantse da ka'aba shine sai ibn umar ya ce masa a'a la ta halin da gairin la kada ka rantse da wani Allah domin kaba ba ita ce Allah ba na da ka ba a rantsuwa da wani Allah yace saboda naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ji rantsuwa da wani Allah to ya kafirce ko kuma yayi shirka Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi to shine malamai suka fassara cewa fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ya kafirce ko yayi shirka manzo Allah ya ya kaurara magana ne dan tsoratarwa na wato ba kafirci babba ba na ba kuma shirka wacce ta fitar da mutum daga musulunci ba yace kamar yadda aka ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ariya'u shirkun ko riya ma shirka ne ai kaga ba za a ce wanda ya riya ba musulunci na da haka akwai daman kufurun duna kufur akwai nifaqun duna nifaq to akwai kuma shirkun duna shirk shine wanda bai kai duk shirkar da ba za ta fitar da mutum a musulunci ba yana nan yayi sabo Allah ya tsare mu da shi wato riya tana ciki da haka ba shirka ba ce wanda take sa mutum ya zama ba musulmi ba wallahu a'lam alhamdulillah ina zuwa na karanta wannan assalamu alaikum malam Allah ya ƙara ma malam lafiya Allah ya ƙara mana lafiya gaba ɗaya Allah madaukakin sarki marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya tambaya ta ita ce wai malam kuɗin da ake ƙarawa idan mutum yana son kashi da kuma wanda ake charges na pos ya matsayinsu yake a musulunci kaga sai samun rasin na pos na pos malamai sun yi ta bayani kusan farkon fitowar pos wasu malama sun ce haramun ne aka yi ta bincike wasu maluma suka ce a'a halal ne saboda akwai hidima wanda shi ne POS yake yi akwai aiki da ya yi wanda ya kamata a biya shi sai ya zama ana fatawar shi ne halal ne na canji na sauransu da mashin da ya karɓo abubuwa dai da yawa akwai aiki da yake ma wanda inda ba dan ya ma wani aiki ba sai ka tafi banki sai ka je ka yi layi na sai ka shiga mota abubuwa dai da yawa wanda ya tabbata za a iya yin pos sanan da pos ya ce halal kamar da malamai suka faɗa amma wannan na kashi wannan na kashi shi wanda aka ba ya ci haram amma kai da kake neman kashi saboda larura ai an gane akwai larura da ta sa lalle mutum ya buƙaci kashi to in a babin larura sai ka bayar me yiwa nan ne za ka samu sauƙi Allah sa kun gane amma shi da yake karɓa saboda ai wannan kuɗi da kuɗi iri ɗaya ne kuma ya sha bamban da masu yi na dala na dala suna da dalili saboda dala da naira sun sha bamban ba kuɗi ɗaya ba ne amma naira da naira ka ba mutum naira dubu goma ya ba ka naira dubu tara abin da za ka siya da dubu goma nan shi za ka siya da dubu goma wacce kuɗi ne ɗaya ka ga babu dalili kuma ana duba wasu suna nuna ganin cewa shi ma akwai wahala sai mutum ya je ya yi layi na to da haka gare ya baka ga na je na turo ma pos na turo ma kudi sabon kudi ga shi nan kama ni kudin mota kun gani ko ka bani kudin layi shi abin da musulunci bai daba shi ne kudi da iri ɗaya da iri ɗaya ba a ƙari a kai na da abin da aka ƙara bai bace wallahu ala na'am amin da kowa ya ji addu'a na'am na'am Allah ya kubutar da su Allah ya dawo da su gidajen su lafiya Allah su ma ya tsare su wato lamarin Allah ba a mamaki da ikon Allah kun ga abin da ya faru a da yan uwanmu a Turkiya da Syria kuma an mun tashi mu hada cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kansu wannan musiba da su same su Allah ya yaye musu mu kuma Allah ya tsare mu abuwa da yawa sun bayyana na ga wani a asibiti yana cewa shi baya sallah amma da gini ya ganne shi sai ya ji ana tambayar kamar rabuka wallahi tallahi yana yana na asibiti bai mutu ba yanzu da kansa yake cewa yana tuba da Allah yan uwa ta ya ci roƙon Allah ya tuba wallahi zai ringa sallah wai da juma'a juma'a kawai yake yi amma yanzu da gini ya ganne shi wai bai san da inda ake man rabuka ba ya ji tun ana ana tambayar shi man rabuka wai yake cewa yanzu da ya wuce lahira aikan Allah ya taimake shi na ce to Allah ya karɓi tuban shi Allah kuma ya tada shi ya sa ya gyara Allah ya sa kai ya yi tubun muzuru eh kai ya tashi amin ai addu'a ce duka malam eh na ya karantu a baka ga wata mata ba gini tun kwanakin nan ba yake kanta kwana nan kwana uku aka same ta tana da rai an zo za a cire ta tace ba za ta fito ba sai an kawo mata hijab wallahi malam nace kaga masu musulunci da masu ceto ba suna ta ce wallahi sai an kawo mata mayafi ta rufe kanta kanta ma da don kayan amma kanta sun ta rufe kuma wallahi sai da aka bata a ƙarƙashin guragube ta rufe kama aka jawo ta matan ma ana ta cewa su rufe kansu suna ta cewa ba za su rufe alaikum salam gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne a to kai me za ka shiga za ka sha masu shigawa wato annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ranar babbar sallah ta yi yana wato baya karyawa har sai ya dawo ya yi layya hantar hantar dabbar ake gasa masa sai ya mutu da da na tonaman da dabbar haka yake to kaga in za ka yi layya in za ka iya in za ka iya za ka yi duk abin da annar sallah salam yake in ba wanda aka ce nashi ba ne shi kadai da ba komai ake koyi da shi ba akwai abubuwan da Allah da kai shi yake cewa khalizatan laka min dunil mu'min kai kadai muka wa wannan banda sauran mu'mini in ba su ba duk abin da za ka iya za ka yi koyi da shi da haka in kai koyi kana da lada in ko baka yi ba ba komai ina nufin ka tafi shinkafarka da safe ka je idi ka dawo ka ci naman ragon ka babu komai kamar yadda ranar karamar sallah ana san ka ci dabino kafin ka tafi shi kuma wani abin da yake nuna kana nuna ba azumi kake tunda duk an yi kwanakin azumi to yanzu yau ba azumi ina ke son ka ɗin samu dabino ka sa a baki shi ma an ka sha shayin ka babu komai eh wallahi wa'ala ya zumi sai akan na haka za su zo mana baka ji sallah ta kike hana su ba baka ji sai sun zo wa mutum sun yayi wannan firgicin ba ai sai ya yi wannan firgicin sa'an nan sai su ce masa ka kwanta a kabarinka kwanciya na ango a dakin amaryarsa e yanzu komai lafiya zai su canza a buɗe kabarin kabarin ya buɗe a huru aljanna sai kabarin ya zama gidan daɗi amma farko ai baka ji abin nan kuban sunan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan bin mu'az me sunan shi ne awa sa'ad bin mu'az sa'ad sa'ad bin mu'az sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kai shi aka je aka binne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago kai yana kuka yace da wani mutum da wani mutum zai kubuta daga damkan kabari da sa'ad bin mu'az ya kubuta yace ai welcome ne kabari yake wa mutum welcome damnan mutum amma kuma in mutum kirki ne sai ya sai ya buɗe in ba na kirki bane kuma ya ci gaba da matsewa Allah ya kiyaye ai canjin rayuwar duniya zuwa lahira dadin abin da in mutum ya mutu da imani shikenan da an gama an gama shi kenan da an shiga aljanna shi kenan an shiga an so jin daɗi kuma har abada nan duniya transit ne mun zo wucewa ne duk wannan hayaniyar da muke duk wucewa muka zo na yawwa in mutum ya gane wannan to sai yi kakatsantsan sa'annan ya dalile zai wuce ne kuma ma baka yadda ba sai ka wuce gara ma ka yadda za ka wuce ka ai gaskiya ne ko yanzu wanda yake da zai mutu zai amfane shi ne ai ba zai amfane shi ba sai ya mutu shi Allah madaukakin sarki kwanaki ya bamu da da watanni da sataye da da awoyi da mintuna da sakon kowa da nashi suna cika zai tafiya lahira sai sa Allah ba ruwan shi da me kake yi ba ruwan shi da ka shirya ko baka shirya ba a aikin alheri ko kai malami ne ko kai ba malami ba mai kake kana sallah kawai lokaci yawa kowa wani kulli ummatin ajal Allah ya ce kowa lokaci muka sa mata idza ja ajaluhum la ta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun da lokacin yayi shikenan shi yasa kullum ai mutum bai gushewa yana ta roƙon Allah Allah ya sa lokacin da mutuwar mu za ta zo ta same mu daidai eh Allah ya sa ta same mu na cikin bautan Allah eh da yawa sun yi addu'a Allah ya amsa musu wani sai ta same shi yana sallah wanda same shi yana yayi azkar din shi ya kammala shi yasa in mutum zai kwanta bacci kai ya daure kada ya ringa kan ya kallon talabijin ko yana kallon kana kallon talabijin kai bacci wannan kuskure ne wani zai sa su nima yana ta kallon bacci ya kwashe ko in kauce lahira me za ka ce na yau wani kuma ya sa music tin tin tin tin wai shedan waya ga mu har akwai music din bacci na kai da za ka ki kama hanyar lahira wani music za ka ji na bacci ai hanyar lahira ne da haka kawai mutum ya yi addu'o'i shi kul huwallahu uku ya tofa ya shafa قل أعوذ برب الفلك أكو يشافى قل أعوذ برب قل أعوذ برب الناس يتوفى باسمك اللهم أحيا وأموت الحمد لله الذي كفاني وآواني الحمد لله الذي أدعمني وسقاني الحمد لله الذي من علي وأفضل اللهم إني أعوذ بعزتك an tujira ni minan na duk waɗannan mutum yayi kai ka ga in ka kwanta da kaya doye sai ka sai ka ga umma kauce na masha Allah na ne ya fi duk wani abu kawai mutum ya yi ta shiryawa wata dan kuma a waɗannan lokacin da kake gani da dare da kake a yi dare a yi rana shi gana abin da muke ba ka yi dare ka yi barci ka tashi ka yi rana kana yi dole a tsakanin nan wata ran za a zo baka nan dole wani daren zai zo baka nan sallan nan da kaga ana yi a yi azahar la'asar da kai wata ran ana kana ana yi ba za ka yi ba wataƙila kana masallacin ma kana kwanci ana sallan ba za ka yi ba jira ake a yi sallah amma sallah haka yake faruwa da mutane mutum yana son ya yi sallah ana sallah shi ba ya yi saboda ya gama sallah dama Allah ya ba mu lokacin gama sallah wa abud rabbaka hatta ya asiyaka liyaqi ka bauta Allah har mutuwa ta zo ma da mutuwa ta zo ka gama sallah ka ga an ajiye gawa mutum ana sallah azhar shi ba zai yi ba ko subhanallah ba zai iya cewa ana kiran sallah ba zai iya amsa ba amma yanzu kai ana kiran sallah an ce ka amsa ka ki da haka yanzu ake tattali yanzu ake tattali Allah ya ba mu sa'a Allah ya shirya da mu sallallahu nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك makaranta fatiha mutanen turkiya wanda suka rasu Allah ya ji kansu wanda suke asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke cikin damuwa da firgici Allah ka yaye mu mu kuma Allah ya tsare mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya Allah kadai shi ya san damuwa kowa Allah ka yaye mana wannan zaɓe da ake tahowa Allah ka ayi lafiya Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari wanda za su zama mana sanadiyar wato shiriyar mu addinin mu ci gaba كان الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين